ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد قوات الربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة جوا مدينة تبو دايا دا قريب دا أربعين دا دايا عند يدي دي دا شاء بيو قوات شاء دايا شكرا تبو بيو دا شاء تر ميلادية أما يند بك سابو هدوا أولا مسلاتي من البركة ومن شي قبا دا كراتو a cikin wannan littafi mai albarka wannan masallaci na ammar bin yasir da ke cikin unguwar hausawar ɗan fulani a cikin birnin kano a kuma cikin wannan littafi na ihya sunna wa ikmadul bid'a na babban malami shehu usman dan fobiyo rahimahullah ta'ala wannan kuma shine ainihin wato darasinmu na 85 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun shiga babi na ƙarshe a wannan littafi wato babi na talatin da uku inda malam ya kawo mu wajen bayani akan ihsani a sunnance da kuma ainihin yadda shaidan ya kwararo ya saɗaɗo ta ƙarƙashin ihsani ya ƙirƙirar da bidi'o'i a cikin wannan addini wanda duk lokacin da shehu usman dan fodiyo kaji yana magana a tasawo a cikin wannan karatu to yana magana ne akan ihsani inda jigo na ihsani shine hadithin nan na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ihsani shine an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka da haka sai ya zama babban sufi shine wanda yake koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin dukkan abin da maganganunsa da ayyukansa wannan shine sufanci na gaskiya ba kirkirar wani abu daban ba kamar yadda shehu usman dan fodo ya ce wato at-tasawwuf huwa an yaqtadiya kullu wahidin bima kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yaf'alu fi ana ma'ana shine kowane ɗaya daga cikin musulmi ya zama yana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa cikin abin da annabi ya tabbata yana aikatawa wannan shine sufi na gaskiya kuma shi dan fodiyo yake nufi da misali daga ciki akwai ainihin wato ƙoƙarin kusantar Allah maɗaukakin sarki ta hanyar ibada farillai da na fulfuli inda muka karanta hadithin bukhari hadisin da ainihin wato abi huraira ya ruwaito hadithul qudusi inda Allah da kansa yake cewa bawansa yana samun kusanci zuwa gare shi da abin da ya so ne ya fi so wato wato abin da ya fi so na farilla sannan bawa zai ba zai guce ba yana ƙara samun kusanci zuwa ga Allah ta'ala har ta hanyar nafilfili har sai ya kai matakin da Allah ta'ala zai kaunace shi idan Allah ya kaunace shi kuma Allah maɗaukakin sarki zai zama jinsa da yake ji da shi ganinsa da yake gani da shi hannunsa da yake damƙa ƙafarsa da yake tafiya da ita kuma Allah ta'ala ya yi alkawarin cewa idan ya roƙe shi zai bashi in ya nemi tsarinsa kuma zai tsare shi sannan mun karanta hadithin da imam bukhari hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa abinda na umarce na hane ku da shi ku nisance shi abinda kuma na umarce ku ku aikata shi gwargwadon iko wannan sai yake nuna abubuwan da Allah ya yi hani da su a basu gaba ɗaya lokaci ɗaya abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya umarni kuma a aikata su gwargwadon hali saboda kamar yadda muka karanta barin abinda yake an hana ya fi sauƙi sama da yin abin da aka yi umarni kamar yadda muka karanta a darasin da ya gabata mun karanta wani hadithin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke bayanin ƙarshen al'amura inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗaya daga cikin ku zai aikata aiki irin na yan aljanna dab da barinsa duniya sai kuma ya aikata aiki irin na 'yan wuta saboda kaddara ta riga ta riga fata sai ya aikata aiki na 'yan wuta kuma ya shiga kamar yadda ɗaya daga cikin ku zai zama yana aikata aiki na 'yan wuta har sai dab da rasuwarsa ko dab da mutuwarsa sai Allah ta'ala ya kaddara masa shiriya ya shirya ya kuma aikata wani kyakkyawan aiki wanda zai cika da wannan aiki kuma aiki ne na irin na 'yan aljanna kuma ya shiga cikin aljanna wannan shine inda muka tsaya wa min dariqi sunnati qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa min dariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam at-takhalluq bi jami'i shu'ab al-iman yana daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a babun ihsani yana daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a babun sufanci mai ma'ana irin ta ihsani at-takhalluq bi jami'i shu'ab al-iman wato ɗabi'antuwa da dukkanin wato ɓangarori na imani wahiyar bidon wasu tuna shu'uba shi kwa imani yana da ɓangare-ɓangare 60 da 'yan kai to ya zamanto kowace gaba ko kowane ainihin ɓangare na imani mutum ya zamanto yana ƙoƙarin ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'a ta imani ba wai ya zaɓi wasu ba su abin iman ɗin suna da yawa sun kai 60 da wani abu a wata ruwaya 70 da 'yan kai to shi wanda ya kai matakin ihsani shine wanda yake kokarin duk ya siffantu da waɗannan ainihin shu'abul iman din ba ya zaɓi wasu kamar guda biyar ko goma ko ashirin a ciki ya bar rago ba gaba ɗaya to yana daga cikin wanda ya wuce matakin musulunci ya wuce matakin imani ya kai matakin ihsani to za a gan shi yana ɗabi'antuwa da dukkanin shu'abul iman wa fi sahih al-bukhari hadisi ya tabbata cikin bukhari عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبي هريرة الله يكارى مسيدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى من ذم الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتي الإيمان بضع وستون شعبة إيماني بانغري ستيني دوريا yana da ɓangare-ɓangare aji-aji har 60 da wani abu na imani walhaya'u shu'batun min al-iman kunya ita ma wani yanki ne na imani ita ma wani aji ne mai zaman kansa wani rukuni ne daga cikin rukunan imani alhaya kunya wannan hadisi hadisi ne wanda yake Imam bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul iman da kuma ainihin wato riwaya ta Abi Huraira sai malam yake cewa wa qala Abdurrahman as-Suyuti fi itmam ad-diraya malam abdurrahman wato asiyuki ya faɗa cikin wani littafinsa mai suna itimamid diraya sharhin niqaya wato itimamid diraya sharhun niqaya ko sharhin niqaya a cikin wannan littafi na malam suyudi ya ce wa kad takallafa jama'atun addaha bi tariqil ijtihad yace wasu daga cikin malamai sun dora wa kansu wahalar ididdige waɗannan shu'abul iman din ta hanyar ijtihadi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iman al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba imani bangare 60 ne da doriya to amma bai faɗe da kaza da kaza ba kawai ya ce a alaha la ilaha illallah wa adnaha imaqatul adha an tariq wal haya'u shu'batu min al-iman kaga uku annabi ya ambata yace aji na can kololuwa a cikin bangarorin imani shine la ilaha illallah aji na can ƙasa kuma shine kawar da abin da zai cutar a kan hanya shi ma wannan wani aji ne a cikin imani sannan sai kuma manzo Allah ce kunya ita ma yanki ne ko aji ne ko rukuni ne daga cikin rukunan imani to da haka iya abin da annabi ya ambata amma malamai duba da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo da ɗaiɗaikun ainihin sufofi ko shu'ab ko bangarori na imani sai suka kokarin tattara su har suka kai sittin da yan kai to shine abdurrahman suyudi rahimahullah a cikin littafinsa itimamu diraya sharhin niqaya yace lalle kan wasu malamai sun kallafa wa kansu domin ba wai nassi bane ya tabbatar da sun kallafa wa kansu ta hanyar ijtihadi wajen kididdiga wannan shu'abil iman din wa aqrabuhum adda mafi kusancin su da daidai wajen lissafa wannan shu'abil iman din ibnu hibban akwai ibn hibban shi ma ya tattara waɗannan shu'abul iman din to shi ainihin abdurrahman suyuti Allah ya ƙara ji kansa da rahama yace mafi kusancin su cikin malaman da suka yi kokarin kididdige da kuma lissafe wannan shu'abul iman 60 da yan kai din to akwai ibn hibban haythu zakara kull khaslatin sunniyat fil kitabi was sunnati imanan domin shi ibn hibban ya yi kokari inda ya ambaci duk wata ɗabi'a da aka ambace ta da sunan imani ko a alkur'ani ko a hadithi to sai ya kawo ta duk wata ɗabi'a da aka ce mata sunna ce a cikin alkur'ani ƙur'ani ya kira ta sunna ko annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithi ya kira ta sunna to wannan ɗabi'ar irin su ya tattara shi ibn hibban ya haɗa su وقد تبعه شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر في شرح البخاري هكما شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر الأثقلاني شمايابي ابن هبان أجكين شرح سنة البخاري وتفتح الباري وجنق قرين شما كاو للصاف وإن شعب الإيمان ثم قال سنيتي وتبعناهما يعني في رقايتي شيخ عثمان أبو وتبعناهما mu ma mun bi su ko kuma shi abdurrahman suyudi ya ce wata bi'ina huma mu ma mun bi su ma'ana mun bi ibn hibban da ibn hajar al-asqalani fi niqayati ya'ani fi niqayati yana nufin a cikin littafin sa niqaya shi ma ya bi sawun waɗannan malamai intaha bayanu dariqi sunnati muhammadiyyati fi babil ihsan alladhi huwa at-tasawuf ala sabili tanbih al-uqala la ala sabili al-insa shehu Uthman dan Fobi yace to anan ne bayani ya tike game da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda Annabi ya karantar a babin ihsani wanda shi dan Fobi yake nufi da tasawuf sufanci ala sabili tanbihi da uqala la ala sabili al-insa al bid'u fi tasawuf sai kuma abinda yake na bid'a a sufanci wa amma ma ahadathahu an-nasu fi hadha al-bab amma dangane da abinda mutane suka kirkira a wannan babi alladhi huwa babu tasawuf wanda shine babun sufanci famin zalika yana daga cikin wannan rabtu ba'dihim nafsahu bil hadid aw bil habli aw kayyu jismihi bin nar li ajli tashdid wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an li'annahu idrarun bin nafs yana daga cikin bid'a a sufanci mutum ya dinga ganin sai ya azabtar da kansa ya gana wa kansa wahala wai diddan ƙara samun kusanci zuwa ga Allah ya kai wani martaba da haka mutum ya dinga ainihin wato ɗaure kansa da wani ƙarfe kamar wani abin nan ya zamanto an sa mutum a turke ko mutum ya ɗaure kansa a jikin ƙarfe ko ya ɗaure kansa da igiya ko kuma ya dinga ɗana wa kansa wuta misali ya ɗan aikata wani abu da yake ganin kamar kuskure ne ko bai kyauta ba kawai sai ya ɗana ƙarfe a cikin wuta ya ɗaɗana a jikinsa wani jikinsa ya fara ɗanɗanawa ko wutar jahannama kaza kaza kaza duk sai mutum ya dinga yi wa kansa irin wannan tarbiyyar li ajli tashdid duk ba dan komai ba dan ya tsananta wa kansa ya hana zuciyarsa ainihin walwala da sakewa wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an to wannan irin wannan salan da sunan sufanci mutum ya wahalar da kansa ko ya tafi wata tafiya mai nisa a ƙasa ko mutum ya dinga taka wuta ko mutum ya dauki wani makami ya buga a kansa da sunan biyayya ga Allah da kaiwa matuka wajen sufanci da ihsani wa malam dan fodiyo ce wannan bid'a ce an bayyana shi yasa wata rana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata igiya a cikin masallaci ya tambaya aka ce ai Zainab ce ta daura yace me take yi da ita aka ce ai ta zo tana qiyamul layl ko tana ibada da ta fara jin bacci wannan igiyar ce ta zarge ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka kwance a kwance ta yace kowanne ɗayan ku ya bauta wa Allah gurgurdan yanda yake jin nishadi da ka ji ka gaji ko kana jin bacci ka kwanta an bayyana to wannan kaga kenan yana ba wato wahalar da kai mutum ya kallafa wa kansa ya wahalar da kansa ya dinga gana wa kansa azaba da sunan addini ba kuma addinin bane ya sa shi da sunan kaiwa mataki na ihsani ko sufanci wannan shi ma bid'a ne an bayyanta shi yasa dukkan wani abu da za a tafi ko a wahala za a ga addinin musulunci ya ma zo ne dan ya hana mutane su wahala ya zo da sassauci ya zo da rangwame ya zo da sauƙi ce in za a yi tafiya a sha azumi in za a yi tafiya a rage rage wa mutane adadin sallah wasu ma wata ma a cikin sahabbai wani ya zo ya tambaya ya ce ‘yar uwarsa ta yi bakancan za ta je aikin maka a ba takalmi annabi ya ce ta hau abin hawa ta sa takalminta ta hau abin hawa saboda addinin musulunci ba wahal ba so yake wahalar da mutane ba yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah ta'ala yana nufin mu ne da rangwame da sauki ba yana son mu wahala bane yasa wata rana mun karanta a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum a tsaye a rana yana ta gumi ya ce wancan waye aka ce abu isra'ila ne ya ce me ya faru aka ce ya yi wa allah alkawari a tsaye zai wuni ba zai yi wa kowa magana ba kuma a cikin rana kuma azumi yake annabi ya ce allahu akbar ku gaya masa ya shigo inuwa ya samu guri ya zauna ya yi wa mutane magana ya ci gaba da azuminsa allah baya bukatar wannan wahalhalun da ya tattaro wa kansa da haka ba a so mutum ya tattaro wa kansa wasu nau'o'i na ukuba da ya dinga azabtar da kansa ya dinga gana wa kansa azaba da sunan insani ko sufanci to wannan da ba a babin sufanci mutum ya daure kansa da wani karfe ko ya ji wa kansa ciwo da wani karfe ko ya daure kansa da igiya ko ya sa wani karfe a cikin wuta ya dana wa kansa wuta li ajli tashdid ba komai kawai dan wani ya tsananta wa kansa shi ba an zo duniya dan a sake ko a ji daɗi ba ya gana wa kansa wahala wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan bid'a ce kuma bid'a ma muharrama kuma muharraman ma da malamai sun yi ijma'i akan haka li'annahu idrarun bin nafsi domin hakan cutar da kai kuma Allah ta'ala bai yarda ka cutar da kanka ba wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima wa qala Ahmad Zarruq fi Umdatil Murid Salih malam Ahmad Zarruq ya faɗa cikin littafin sa Umdatul Murid Sadiq yace wa shaddada ba'dhum fi zalika wasu sun tsananta akan haka ya'ani fi riyadatin nafsi yana nufin wajen horan zuciyarsu wato wasu sun tsananta wa kansu wajen kokarin horar da ransu horar da zuciyarsu wai lalle sai tayi abin da ya dace to sai kuma suka tsananta wa kansu a wannan horan ila ma ulima zuwa ga har suka kai zuwa ga abin da ulima aka san shi min rabbi nafsihi bil hadid shine nan ta hanyar mutum ya daure kansa da wani karfe ya daure kansa da wani karfe ya sa kansa a mari wajen kai ya fita ya tafi yawo ko ya je kasuwa ko ya je kawai shi mutumin Allah ne kawai ya kawai ya sadaukar da rayuwarsa gaba ɗaya bauta zai tuni wa kai jismihi bin nar da kuma yi wa kansa lalas da wuta ya dinga tsana wa kansa wuta ila gairi zalika zuwa wani haka mimma huwa jahlun bil haqiqa wanda hakan jahiltar haƙiƙanin me ake nufi da insani jahiltar me ake nufi da haƙiƙanin sufanci kenan wa jahlun bis sura kuma jahiltar haƙiƙanin sura da taswirar sufanci ko kuma abin da ake nufi da insani a musulunci wa sidqun inda ma la ilma indahu kuma wannan gaskiya ce ga wanda ba shi da ilimi wanda ba shi da ilimi yana ganin kamar daidai ne haka an fahimta wasu dukun wato abu ne wanda ake ganin kaman gaske ne kaman gaskiya ne amma a wajen waye ke ganin mutum ya dinga azabtar da kansa ya ki cin abinci yana jin yunwa yana cin kisuwa ya ce ba zai ci abinci ba ba zai sha ruwa ba yana jin bacci ya ce ba zai bacci ba ya daure kansa da igiya in ma bacci ya fara zuwa da yayin gangadi ya ji wuyansa ya zarge na fata gane ko kaman yadda aka faɗa ya dinga yi wa kansa lalas da wuta wannan wanda bai san hakikanin me ake nufi da ihsani ba shine yake ganin ai wayannan mutanen Allah ne daidai ne abin da suke yi wa min zalika yana dai daga cikin bid'a a babun sufanci ma'ana babun ainin ihsani dalabul khamul neman boye kai ko mutum lalle sai ya dinga badda bani ya dinga badda sawu kar a gane shi shine dalabul khamul khamul khumul dalabul khumul neman buya mutum ya dinga abubuwa na kaskanci ya dinga abubuwa na wulakanci ya dinga abubuwa wanda za a gan shi mutumin kawai wai dan ka a gane shi na kirki ne kamar yadda ake bamu labari da wai in aka gane mutum wali ne wai dan ka a gane mutum wali ne har ta zo mu ji ta sai tara yara ya dinga musu tatsuniya wai tsabar kawai tsabar irin irin irin alayen nan wai duk abin nan duk ka a gane shi wali ne kawai sai ya zo ya dinga tatsuniya an gane sai a gan shi kila a kasuwa yana rawa wai duk ɓadda sawu ne ku ba ku sani ba kuna ganin sa kamar wani gafili ne kamar wani rafkadan ne nan ko mutumin Allah ne kuma yana ta wannan ɓadda sawu ran da duk aka gano cewa wali ne sai ya mutu ba mutuwa yayi ba da an binne shi sai canja gari ina jin da muna yara mu dai an yi ta bamu wannan labarin an ce ai wali baya mutuwa ai da ya mutu din nan to an gano wali in aka binne shi to gobe kuka je kuka tona kabarin babu za ku tarar babu shi ya fice ya koma wani gari ƙauraye can ma in yaje ya ci gaba da rayuwa yana rayuwa ya tara mutane ya musu ƙarya ya ya takuniya ya yi kaza wai duk ka a gane can ma duk ran da aka gano ka hanya wannan mutumin wani ne shi ke nan tasa ta gane mutuwa zai a idan amma ba mutuwa ce bil hakika ba da an binne shi shi ma a nan aura ya yi mu dai ina jin to yanzu da yake karatu ya yi yawa sosai amma dai an babba mu wannan labarin mu muna yara an fahimta to da haka shi sa aka ce ai za a ga su sai su koye ka su zai mutum ya shiga cikin tsummokarai a gan shi bakinsa daga jaga da goro ba wani abu na gan shi tamkan mahaukaci ba ma ya aski ko ba ya ku a gan shi yana yawo ba takalmi kaga kaga rigarsa baya guga duk ta fara sufurin tana nan nadewa shi mutumin Allah ne wai duk wannan dalabul khumul ne neman sakewa ne da kuya kar ku gane shi to sai malam dan bodo yace yana daga cikin bid'a a babul insani dalabul khumul domin sun ce al khamil ay alladhi la dhikra lahu fil nas la bi ilmi wa la bi fadli shi abinda ake al khamil wanda ake kira khamil shine wanda ba wanda ya san shi a cikin mutane ba bai wani shahara ba a san shi ba da ilimi ba a san shi da wata daukaka shi dai ga gidan kawai gama garin mutane ba mai ilimi ba ne ba wani mai mulki ba ba wanda ya san shi shine khamil ko kuma suka ce shine al-khumul shine suqutul manzila inda nas suqutul manzila inda nas shine al-khumul wato mutum ya zubar da kimarsa da martabarsa da matsayinsa a idan mutane nan shi wani ne sufi ne sosai amma sai dinga wasu abubuwa da kawai za ku ga wannan wa ma ya san da cewa ma yake kula shi wa ma kaza kaza kaza to wannan shi ma mutum ya dinga irin wannan badda sawun ta irin wannan sigar sai Usman dan Bodo ya ce shi ma bid'a ce talabul qumul neman boye kansa bi halin ta wani irin hali gairu mardiya dan mutum ya nuna tawadu'anci ya nuna shi ba kowa bane ya nuna mai kankan da kai ne wannan ba shi ake magana ya nemi ɓadda sawunsa ta hanyar da ba yardajjiya ba a shari'a yanzu a ce mutum ya tara mutane yana mutu tatsuniya misali diddan kar a gane shi mutumin duk wanda kaga da yana tatsuniya ai kaga dai ko a ce misali yana yana yana tara mutane yana mutu kisoshi na ƙarya misali to kaga duk wannan ai da wahala a iya gane cewa mutumin kirki to shine malai yake cewa talabul qumul neman boye kai da boye matsayin mutum bi halin amma da ya tashi ɓoye kan nasa da ɓoye halin nasa sai ya ɓoye bi halin ta wani irin hali gairi marbiya wanda ba yardajje ba shi wannan halin a shari'ance wa huwa ma kana muharraman muttafaqan alai to irin wannan dalabul khumul neman ɓoye kai da fadda sawu to irin wannan ne ya kasance abin haramtawa muttafaqan alaihi kuma malamai sun ittifaqi akan haramcin sa wa huwa bid'atun muharramatun alal mu'tamad kuma wannan irin wannan yanayin bid'a ce a bar haramtawa alal mu'tamad bisa zance wanda yake abun dogara wa qala ahmad zarruq bi sabi'a ashara min shuruhihi lil hakam yake cewa wa qala ahmad zarruq malam ahmad zarruq ya faɗa fi sabi'a ashara min shuruhihi lil hakam wato a cikin fasali na sabi'a ashara goma sha bakwai min shuruhihi na sharhin da ya yi wa wani littafi lil hakam na ainihin wato hakam ibnu aba ada allah al iskandari wani wani malami ne shi ma yayin wani littafin sa sai malam ahmad zarruq yayi wa ainihin wato wannan littafin sharhi an bayyana ko shi sa ake kiransa sharhul hakam li ahmad zarruk to a cikin fasali na goma sha bakwai a cikin wannan littafin to shi malam ahmad zarruk sai ya faɗa ya ce wannan yake cewa wa kama la yasihu dafnu zar kamar yanda baya halatta baya inganta a binne azzar wato shuka fi ardin radiya a cikin ƙasa wadda take marar kyau ba za ka ɗauko irinka mai kyau ka duba ƙasar da take ko gonar da take ba ta da kyau ba ta fitar da yabanya mai kyau ka zo ka kai shuka kamar yadda baya inganta dafnu zar mutum ya binne irinsa ya binne shuka safi ardin a wata gona radiya kaskantacciya wadda ba mai bayar da yabanya ba to kamar yadda wancan baya inganta to la yasihul khumul to shi ma al khumul badda sawu da zubar da kima dan kar a gane mutum bi halatin ta wani irin hali gairu mardiya wadda ba yardajiya ba a shari'a shi ma baya inganta kamar yadda wancan baya inganta ka tafi da irin ka mai kyau ka sa shi a cikin ƙasar da take ta ko kuma ka je ka samu gurin da yake najasa kawai ka tona ka ce za ka za ka yi shuka a gurin shuka ka ta fito a gurin da yake najasa yanda wannan baya inganta to kuma baya inganta mutum ya dinga kokarin ɓadda kansa da ɓoye kansa da ɓadda sawu ta hanyar da take ba yardajiya ba a shari'a wa huwa ma kana muharraman muttafaqan alai wannan yana daga cikin abin da yake haramun kuma wanda malamai sun ittifaki akai li'anna ma kana zulmatan bizat domin duk abin da ya zamanto duhu bizati a zatinsa la yasihu an yakuna nuran bil ard to baya taba inganta ya zama haske kuma an bujirar da shi an fahimta abinda a zatinsa duhu ne to ko da an bujiro da shi duhun da za a ba zai taba zama haske ba an fahimta فقياس الخمور بالمحرم على من قص بلقمة لا لا يجد لها مساغا إلا بجرعة خمر لا يسيه لأن المحرم لا يباع لنفي مكروه سيتي فقياس الخمور dan haka kiyasin giya bil muharram da abin da aka haramta alaman gassa ga wanda ya makare bi luqmatin da loma la yajidu laha masagan da ta wucewa illa bi jur'ati khamrin sai in ya kurbi giya to la yasihu yin kiyasi da wani abun haramun a ce to ai gashi ai an ce ma mutum ya makare da giya ya makare yana cin abinci sai loma ta shake shi kuma aka rasa ruwan da za a bashi ya kora kuma gashi ya fara fita daga hayyacinsa to in akwai ruwan giya a gurin a bashi ya kora dan wannan makara ta wuce to kuma wannan ba daidai bane a kiyasin giya da wasu abubuwa na haram a ce to tunda an ce mutum zai iya kurɓar giya saboda larura ta wuce to haka ma a kiyasin wannan giyar da wasu abubuwa da aka haramta ina ba ta gane sai ce fa kiyasul khumur da aka kiyasin nau'o'in giya bil muharram da wani abu da aka haramta alaman gassa ga wanda ya makare bi luqmatin da loma la yajidu laha masagan da ya nemi ta wuce ta wucewa illa bi jur'ati khamrin sai da ya kurbi giya la yasum to yin kiyasun wani abu da giya wanda shi ma an haramta shi a irin wannan babun baya inganta li'anna al-muharram la yubahu domin duk abin da aka haramta shi to baya halatta li nafi makruhin saboda kore wani abu wanda yake abin ki ma'ana la yubahu li nafi la yubahu la yasihu li'anna al-muharram la yubahu domin shi abin da aka haramta baya halatta linafi makaruhin saboda kore wani abu wanda yake makaruhi zai ba mu bayani akan wannan yace wa qauluhu fadin sa inna hadha tafutu hayatul faliya wanda ya kai matakin insani to koda ya ma tsare da zai shafiya shine abin da malai yake so ya gaya maka domin ai shan giya haramun an fahimta ya makare kuma karshe dai ya mutu in ya makare ya nemi abin da zai sha don makarar nan ta wuce bai samu ba ya cika a haka abin da kawai ya aikata ya aikata makaruni shi ko wancan haramun to shi ne sai malam yake cewa inna hadha tafutu hayatul faliya shi wannan rayuwa ce wadda take ƙararriya za ta kubuce masa shi wanda ya sha giya dan me dan makarar ta wuce ya yi haka ne don wannan ko da ma ya sha makarar ta wuce sai dai ya mutu domin rayuwar dama ƙarariya ce ba mai zama ba rayuwa ba ce madawwami ina fata an gane in ma tsoron mutuwan ne ya sa ya rasa abin da zai sha aka ce to sai dai giya ya ce ku bani ya sha makarar ta wuce ana nan wata ran ba makarar ma mutuwa ne an fahimta to shi ne sai ke cewa inna haza shi wannan wanda ya sha giya wanda ya sha giya saboda makara ya sha ne ta hutu hayatun faniya saboda kada wata rayuwa wadda take dama can ƙararriya ce ta kubce masa wa zalika ta hutu hayatun baqiya amma shi wancan in ka duba ta hutu hayatun baqiya rayuwa ce wadda take wanzajjiya za ta kubce masa rayuwa ce wadda take ta dindindin ta har abada za ta kubce masa mardudun kuma wannan abu ne wanda yake ba karɓaɓɓe ba fa inna zalika mu'inun ala qatl nafsihi domin wannan zai taimaka masa akan kashe kansa fal hayatul baqiya qad tafutu bi fawtihi bi fi'lihi domin rayuwarsa wadda take al baqiya ta dindindin qad tafutu za ta iya kubce masa bi fawtihi saboda kubcewarsa bi fi'lihi da aikin da ya aikata wal ukhra inna ma yafutuhu kamaluha ita ko ɗayar cikatta ce kawai za ta kubce masa ba wai ainihin wato ba rayuwar kwata-kwata ya rasa na san karatun ya rikirkici duk so yake yi maka bayanin wancan humul din an fahimta baya halatta mutum ya yi ƙarya don ya ɓadda sawu an fahimta mutumin kirki ne wai baya so a gane shi shikenan sai ya yi wasu abubuwa na ƙasƙantattun mutane duk don ka a gane shi mutumin kirki ne gane shi mutumin kirki ne ba matsala ba ne amma zubar da kimarsa ya yi ya ɗauki wato a kura ya rufe ta da fatar akuya ko ya yi ƙarya wanda ƙaryar na ita kuma me za ta kai shi zuwa gare shi yanzu kamar yadda na ba da misali a an ce wali ne wai baya so a gane shi wali ne sai yake ƙarya yanzu a gane shi wali ne mai matsala ƙarƙari kawai ya ce to kamala ya ɗan yi ragu wajen kamala domin yana ta ƙoƙarin ka a gane an gane shi amma wancan shi kuma ƙaryar da ya fa kaga ita kuma kamalarsa ta lahira za ta taɓa masa ina ba ta gane in shi sa ya ɗauko maka wannan misalin sai ya ɗauko misali da matsalar shan giya ga wanda ya makare sai ce shi wanda ya makare abin da ya sa aka ba shi giya ya sha ai dan ya rayu ne ko shan giyan nan kuma haram ne ya sha haram dan ya rayu tare da cewa ko bai sha giyawa ba zai rayu ba dole akwai ran da zai koma zuwa ga Allah ya mutu an fahimta yanzu kuma saboda tsoron abin da la mahala la wato ba makawa sai ya faru saboda tsoron sa sai ya aikata ya sha haram ko fahimta ko sai ya sha haram to kaga in ka duba wanda ya ki sha aka ce sai giya ya ce kai haramu ce shi ba zai iya kora wannan makarar ba sai dai ajalin da za ta zama shi kenan ba shi ba zai iya kora giya ba dan tunda giyan nan haramun ce yanzu shi wannan kawai abin da ya rasa rayuwa ce wadda take dama ƙarariya ita ya rasa amma ya samu rayuwa ta dindindin domin ya kyautata lahirarsa ya haƙura da duniyar to haka ake so shi ma duk wanda ya kai wannan matakin ya dinga ƙoƙarin inganta lahirarsa sama da ainihin wato duniyarsa وعليكم السلام daga riske farkon karatun ba matakin ihsani yanzu muke an ban matakin kai musulmi ne kai mai imani yanzu kololuwa ta karshe ake su ko wanda suke wannan kololuwa ta karshe to tunanin su ba irin na wanda yake kasa su bane ka fahimta ko yanzu karatun ne muka tafi da shi wanda su sun kure yauwa ba wai musulmi ba dan kasan matakan guda uku ya akwai musulmi akwai mai imani akwai mai ihsani kuma wannan matakan sai ka shigo wannan sannan ka hau wannan sannan ka hau wannan to shi ya baro musulunci ya bar imani yanzu ya kai matakin na can karshe yanzu yana ran kan karshe matakin ihsani ina fata an gane to bari mu dauko ma baya sai ce li annal muharram la yubahu ba za a halatta haram ba linafi makaruhin dan a kore wa mutum makaruhi an fahimta ba za a halatta wa mutum haram ba kawai dan a kore masa makaruhi kun fahimci wannan mutum ya aikata haram dan kawai wani makaruhi da baya so ya aikata yanzu da makaruhi da haram wanne ya fi girma an fahimta to sai ya afka haram wai dan yana gudun ya kaucewa makaruhi amma mutum ne kawai ya ga motarsa za ta daki gini kawai sai ya kan mutane ya san can kawai ya lallace su zai kawai ya bambasa ta abin amma wannan ginin in ya daka mota ta tashi daga aiki da Allah ka ji wannan irin inganci da aka sai ya kwammace cikin mutane da ya cikin ya karo da gini ko ya karo da abin da misali nake bayar ta fata an gane to sai yake cewa wa qawluhu fadin sa inna hadha tafutu hayatun faniya wa zalika tafutu hayatun baqiya shi wannan rayuwa ce wadda dama ƙararriya za ta kubce masa shi ko wancan rayuwa ce wadda take wanzajjiya za ta kubce masa da haka sai ya auna ya ga wannan shi rayuwa ce wadda dama can ƙararriya ce shi ne take ƙoƙarin ta ɓaci shi kuma wannan ya duba ya ga rayuwa ce ta dindindin take nema ta kubce masa da haka shi wanda ya kai wannan matakin sai ya fifita rayuwa ta dindindin din nan sama da ya zaɓi rayuwa da ya san ma ko ba kowace irin larura sai ya bata Allah ya sa kun fahimta wai duk ina ta maimaita dan a gane an fahimta فإن ذلك معين على قتل نفسه فالحياة الباقية قد تفوته بفوته بفعله والأخرى إنما يفوته كلا- كمالها karkai na duniyar a ce kama- kammaluwarta ce ta kubce masa ita kuwa waccan gaba ɗayanta ce za ta kubce masa da aikin da ya aikata wannan kamar sharhi ne da bayani shi ahmad zarub ya yi wa littafin can na al- al- na hakan ibn aba'illah ultu dan bodiyo ya ce na'am yubahu talabul khumul bil mubahil mustaqbahi adatul awul makaruh sai shehu usman dan fodo yake cewa ito yubahu dalabul khumul wai ana iya halatta mutum ya dinga neman boye kansa bil mubahil mustaqbahi da wani abu wanda yake halal ne amma kuma mutane ba sa son sa adatan a al'adance mutane suna kyamar wannan awul makaruhi ko kuma abu ne wanda yake aikata shi makaruhi to mutum zai iya aikata irin waɗannan dan ya boye kansa misali akwai abubuwan da suke koda sana'o'i annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace kasbul hajjami khabithun sana'ar yin kaho mutum ya sai ya zuƙi jinin mutane ya zubar ya yi musu kaho sana'a biya shi sai manzo Allah ce wannan kaskantacciyar sana'a ce to sai ka samu mutum saboda kar a fahimci waye shi kawai ya ganki da zabira yana irin wannan sana'a kaga a al'adance dai ko kuma ga mutum yana wata sana'a wadda a al'adance ɗabi'a irin ta zamantakewa ta mutane karkantacciyar sana'a ce ba kowa yake iya ta ba. misali ɗiban kwasa kashi kawai a samu saboda yana son ya ɓadda sawu ka a gane shi kawai ya samo durarruka kawai ya samo irin kura nan kawai ya dinga kwasa kashi duk inda aka ce ana neman mai kwasa kashi zai zo a neme shi ya sa kaya irin wannan ya shiga cikin masa ya dinga ɗebo abin nan shi manufarsa ba wai wannan sana'ar ba a'a dan kar a gane shi ya kai wani mataki to kaga yayi nemi ɓadda sawu da ɓadda kansa da ɓoye kansa ta wata irin hanya wadda take ya halatta amma halacci ne wanda yake abin kyama ne a al'adance Allah ya sa kun gane an fahimci wannan قال أحمد زروق في سابع عشر من شروحه للحكم قال أحمد زروق يا فرع cikin fasali na goma sha bakwai na sharhin da ya yi ga littafin nan na malam hakan bin ata'illah al-iskandari aidan ya ce wannan su talafatun mutane fa sun kasu kashi uku game da wannan matsala ta ɓoye kai da ɓadda sawu kar mutum a gane shi mutumin kirki ne ko shi na allah ne ko ya kai wani mataki al'awwal mutum na farko rajulun galaba alaihi ta haƙiƙu fa gaba an ru'yati rifatihi bi ru'yati naqasihi fil asl اعتبارا بأن الكمال كله للحق سبحانه وأن العبد لا يليق به من حيث ذاته إلا النقص an fahimta ko yake cewa faraja bil kulli li maulahu amalan bi qawlihi ta'ala wa laula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada yake cewa mutum na farko shine rajulun mutumin da galaba alaihi tahqiqu samun tabbaci ya riga ya yi rinjaye a kansa ya kai wani mataki na samun ta haƙiƙ wato samun yaƙini da samun tabbaci na hanyar da yake tafiya a kai bagaba to sai yake nema ya ɓuya an ruɓu ya tarifatihi kar ya dinga ganin wannan ɗaukakar ma'ana ya kai wani mataki da lalle kam yadda ya kama hanyar Allah da inda ya nufi bin Allah maɗaukakin sarki lalle yana jin wani irin yanayi a cikinsa na jin daɗi da ɗanɗanon imani domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana samun ɗanɗanon imani to sai yake ganin kar kuma ya rudu fa kuma ya samu matsala tsakaninsa da Allah da aka faga ba an ruɗu ya ci nafsi kwata-kwata sai ya daina ganin ɗaukaka kansa ɗaukaka da matsayin da ya kai sai ya daina ganin wannan bi ru'uyati na kasbi sai ya koma yana ganin tawayarsa an fahimta maimakon kila yana ayyukan alkhairi yana kaza yana kaza kawai sai ya daina kallon wayannan sai yake kallon inda yake ga inda yake da rauni yake kallon inda yake da gazawa sai ga cewa ba yayi kuskure kaza yayi baya kallon ya fa shi fa shi yayi kaza shi yayi kaza na alkhairi guri kaza ma da aka gina shi ne asasa shi baya kallon wannan sai yake kallon kuma na kasunsa wannan dan ya mantar da shi kada ya rudu shedan ya ja shi ya rudu da waccan daukaka da yake da ita ta samun sabati da tabbata akan bin Allah subhanahu wa ta'ala mutum na farko kenan an fahimta wanda dama asalin na kasun ne daukakar daga baya ta zo masa to sai ya mai da kansa asali dama can shi tauyayye ne dama can shi ba maɗaukaki ba ne yana da nakasu a matsayinsa na ɗan adam to sai ya koma yana kallo a matsayinsa na ɗan adam wanda ke rauni ya baibaye shi ya zagaye shi sai ke kallon nakasu sama da kallon ɗaukaka shi a karan kansa ne kawai ba ruwansa da sauran mutane kawai shi ne baya so ya ruɗu da ɗaukaka baya so ya ruɗu da cewa shi fa mutumin kirki ya ƙure wajen bin Allah maɗaukakin sarki sai ke kallon nakasunsa me yasa aka ce yake yin haka itibaran wai shi sai yake la'akari da bi annal kamala kullahu lil haqqi subhana cika da kammala ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da haka shi duk da yana ganin kamar ya gama kaiwa inda ya kamata a ce ya kai a wajen bin Allah madaukakin sarki amma ya san kammalalle wanda ba shi da tawaya ta kowace fuska shine Allah da haka kodin ya tuno Allah sai ga shi wace kamala yake da ita ko da yaushe ya tuna Allah madaukakin sarki zai zai wata ɗaukaka yake da ita sai ke kallon na ƙasan in ya duba janibin Allah domin kamala ta tabbata ga Allah an fahimta sai yake ganin wa annal abda shi ai bawa la yaliqu bihi bai dace da ɗaukaka ba min haythu zatuhu ta fuskar zatinsa shi a karan kansa ba abin da ya dace da shi illan na kafu sai karɓar ta waya an fahimta wa raja'a bil kulli sai ya mayar da duk kamala da ɗaukaka sai ya mayar da ita gaba ɗaya li maulahu zuwa ga ubangijinsa amalan bi qaulihi ta'ala saboda fadin aiki da fadin Allah ta'ala walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalar Allah ba akan ku da rahamarsa ma zakaninkum min ahadin abada da babu wanda ba wani ɗaya daga cikin ku da zai karkaka har abada dole kaga ya samu karkakake ya zama ya zama madaukaki ya buwaya to falalar Allah ce da rahamarsa to sai yake duba wannan Allah ya ce duk wanda kaga ya ɗaukaka falala ce daga Allah duk wanda ka ganshi ya buwaya buwaya ce daga Allah duk wanda kaga ya tsarkaka ya zama mutumin arziki mutumin kirki mai kyawawan halaye mai kyawawan ɗabi'u mai bin Allah madaukakin sarki rahama ce da falala daga Allah to tunda ma duk wanda ya samu ɗaukaka ta Allah ce duk wanda ya tsarkaka tsarkaka daga Allah ne to me yasa zai dinga rutuwa shi a matsayinsa ya dinga ganin sa wani tsarkakakke ne wani madaukaki ne da haka kawai sai yake ya rufe idan sa baya kallon wannan daukaka daukaka ta Allah kawai sai yake jingina wa kansa ne annaqasu Allah ya sa kun fahimta ma'ana malam yana so ya kasa mana mutane sun kasu kashi uku game da talabul qamul neman boye kai akwai wanda shi boye kansa da yake yi a shi yana kallon in ya kalli janibinsa ya duba janibin ubangiji sai da shi waye shi har ma a masa shi a cikin lissafi shi har wani mutumin arziki me yasa yake jin irin wannan duk da cewa ya samu ɗaukaka ya samu tsarkaka a'a yana ganin ai dama Allah ya ce ba dan falalarsa ba da rahamarsa ba ne tsarkaka daga cikin da haka shi baya rutuwa da wancan ɗaukakar baya rutuwa da wannan tsarkakar sai yake ganin shi fa kullum mai rauni ne shi fa kullum tauyayye ne shi fa kullum bai kai ba an ji wannan na farko afani na biyu rajulun sa'adahu tawfiq fa ghaba amma hasil nafsihi bi uyudi hal muntawiya fiha bi haythu shahada mahasinahu masawi'a wa ra'a haqa'iqahu da'awiya fa saqatat nafsuhu min 'aynihi bi wajhin la yarji'u fihi li nadri ghayrihi rajulun mutum na biyu mun ji wancan mutum na farko sa'adahu tawfiq shi kuma dace ne daga mankatar daga Allah ya taimake shi Allah ne ya masa taufiki ya masa ga mankatar ya taimake shi bagaba wannan sai sa yake ɓuya an mahasini nafsi gabarin ganin kyawawan ayyukan kansa bi uyubihi sai kuma yana kallon ayyukansa almundauyati fiha waɗanda waɗannan laifuffukan anannaɗa suke da shi da ransa ko anannaɗa suke da kansa bi haifu shahada mahasinahu ta yadda shi yana ganin duk mahasinahu kyawawan ayyukansa masawi a ganin sa yake har yanzu bai kai ba mummumiya gune duk aikin da yake kyakkyawa ma ganin sa yake anya fa ba mummunan aiki yake aikatawa ba anya daidai yake yi kuwa wa ra'aha qa'iqahu yana ganin haƙiƙanin gaskiyar al'amuransa da awiyar da awa ce ba gaskiya bane duk abin da yake na gaskiyar ma gani yake kawai dai da awa ke ne ne kawai yake yi amma anya ko abin haka ne fasaka zan waɗannan abubuwan da yake gani mahasinahu masawi'a haqa'iqahu da'awiya waɗannan abubuwan da yake kallo shi in ya zauna sai ya kalli kai wayannan abubuwan da yake ganin kamar gaskiya ne hanya ba da'awa ba ce wayannan abubuwan da yake ganin ainihin kamar kyawawa ne anya ba miyagu ba ne in ya kalle su sai ya dinga kallon su ta irin wannan yanayin da haka fa saqatat nafsuhu min ainihi sai mutuncin sai zubi a idan kawai sai daga ganin su ba wani mutumin arziki ba ne kawai ba mutumin kirki ba anya wannan duk wa'annan abubuwan in ma mutane suna ganin sa kamar mutumin kirki ne ana ta zuga shi ya koma gida sai ta kuka idan ya ganin anya wannan ba da'awa bace mutane kawai to su zaman da to haka suke ne haka mutane suke gani na kamar wani mutumin kaza mutumin kaza wannan abubuwan da suke gani fa ba ba ba hakika bane fa wannan ainihin wato tawawan abubuwan da suke gani ba san me nake yi ba a koye wayannan abubuwan ni ina ganin su miyagun ayyuka ne in ya koma kawai ya zauna yana ta jingina a kansa wannan fasaqatat nafsuhu min ainihi kawai sai shi karan kansa ya ji mutuncinsa ya zube a idan bi wajhi la yarji'u fihi amma ta fuskar da baya komawa a cikin sa li nazari gairihi ga ganin wanin sa ma'ana ba zai yi wani abu kuma da wanin sa shi ma zai dinga ganin wannan kaskancin shi a karan kansa tsakaninsa da mahalicin sa kawai zai ga mutuncinsa ya zube yana jin kunyar Allah subhanahu wataala kawai in ya fito ana ta girmama shi ana ta kamba shi ana ta abun nan abubuwan duk da yake gani a waɗannan abubuwan da'awa ce duk abubuwan da ake gani kamar kyawawa shi ganin su yake kamar miyagun ayyuka ne amma karɓe su sun ma cika su zama masu ayyuka kyawawan shi wane ne shi ma har wani aiki ma yake yi kyakkyawa wannan ya zauna yana ta tunawa kansa irin wannan yana ta tunawa kansa sai ga shi ba wani mutumin arziki ba ba wani mutumin kirki ba ina fata an fahimci wannan to wannan shine mutum na biyu wanda shi yana da kamanceceniya da wancan shi wancan ga ɗaukakar ga matsayin ga waye amma shi gani ke babu falala da ɗaukaka duk na Allah shi kuma wannan gani kyakkyawan ayyukan da yake mamiya gune gaskiyar da yake ganin yana da yake faɗa ko yake abin nan ɗinta to shi yana ganin wannan ba gaskiya ba ne ba lallai ta zama gaskiya ba da'awa ce kawai to shi kaɗai ya zauna kawai fasaka ta nafsu min ainihi kawai sai ga girmansa da mutuncinsa ya zube a idansa amma girman da mutuncin ya zube a idansa bi wajihin ta wani irin yanayi da fuskar da la yarji'u fihi baya komawa a cikin sa linazir gairi ga ganin waninsa shi kaɗai yake zama ya ga irin waɗannan abubuwan amma kila ko gobe ya fito mutane aka rama kallahu kaza kaza ana ta kamba ba shi amma shi ya koma yana yi wa kansa faɗa yana ganin kai wannan ruɗu ne fa rudu ne hanya ba gaskiya ba ne ko da yake yana yana ana akara maka Allah da yana amin sai ya dauka addu'a kawai ake masa ba yanda su mutane suke dauka ba akara maka Allah ya ce amin a addu'a ce Allah ya girmama ka Allah ya karrama ka ya ce amin sai ya dauki abubuwan da mutane suke ba wai kan ba mabba shi ba ya kallon kan ba sai ya dauka addu'a suke mai yana ce amin amma shi ya koma yana kallon wai me yasa in ya fito mutane suke ce maka ba suke maka ba suke maka ba wannan mutum na biyu kenan afsali mutum na uku rajulun ittasa'at alayhi nafsu fa galaba alayhi alwahmu an alfahm hatta ra'a haddaha wa shahada lahadhaha fa hataja li nafi dhalika bima yunafihi min mubahin mustaqbahin aw makruhin lam yumna daf'an li da'waha wa firaran min balwaha la tasatturan min alkhalq لأن التستر منهم تعظيم لهم. سيبتنا uku. ya ce mutumin da ittasa'ad alayhi nafsu zuciyarsa ta yi masa yalwa ta yi masa faɗi an fahimta ittasa'ad alayhi nafsu zuciyarsa ta yi masa faɗi ta yi masa yalwa ba galaba alayhi alwaham sai ya fahimci kuskure kuma kuskuren yayi rinjaye an alfahmi gabarin fahimtar gaskiya hatta ra'a hazzaha har yake ganin lalle ya samu wani kaso zuciyarsa ta samu wani rabo domin yana ji a ransa shi ma eh gaskiya mutumin kirki ne shi salihin bawa ne kuma yadda mutane suke faɗa ɗin nan hakan zuciyarsa ta karɓi wannan da haka ya fara maimakon ya fahimci hakikanin al'amari ya fahimci gaskiya sai ya fahimci kuskure wa shahada lahazaha sai ya fara ganin lahazaha wato karkatar zuciyar tasa da hararar zuciyar tasa zuwa wani bangare to sai kuma ba hataja lilafi zalika sai bukatu zuwa ga kore irin wannan tunanin daga zuciyarsa daga tunaninsa to da ya tashi sai ga da me zai kore irin waɗannan tunanin da suka fara shigo masa sai yake kokarin kore wannan tunanin nukan bi ma yunafihi da abin da zai kore masa wannan tunanin min mubahin na wani abu wanda abin halal ne mustaqbahin amma mummunan abu ne ba haramun bane kawai sai yake ganin to me mutane me zai yi mutane su gani wancan da abin da suke faɗa ba haka bane me zai aikata wanda yake ba haram bane halal ne amma kuma abin abin kyama ne wanda in yi shi mutane za su daina neman wannan ganin kuma shi ma zai daina ganin kansa ya daina ruduwa da wannan yanayin au makaruhin ko kuma ba zai aikata haram ba amma zai aikata wani abu wanda zai sake zubar da kimarsa da darajarsa idan waɗanda suke gani su daina ɗaukar sa haka amma abin da zai aikata din makaruhi ne la lam yumna abin da ba a hana shi ba ba a haramta shi ba daf'an abin da yasa yake kokarin ya samu wata hanya da zai dan aikata wani abu da za a ce o ashe ma kaga ai rabu da shi Allah kuma ai damun dauka kaman kaza kaza ne ashe shi ma duk haka ta kai rabu da shi ba ka biyo ran nan ran nan fa ya biyo yana yin kaza yana kaza ko kuma magan shi yayi kaza yayi kaza abun ba haram bane amma dai al'adar mutane abun kyama ne sai aikata wannan shi abun da yasa ya aikata yana sane an fahimta kamar misali kawai ana ganin su da kamala kawai wata rana ya samu gamjejen rake kawai biyo kan hanya kawai yana zabza yana sha wasu ma suna ganin hanya kan bai dan samu matsala ba mutum ya fi ne tsafa mutum ne ba da abu kaza kaza ne a haka gani sai yanzu zai biyo kan titi kawai yana da gamsar rake ana masallama yana yana cikin shan rake yana amsa sallama shan shan rake haram ne amma me me mai muni a ciki na'am tahowa kan hanya yana sha ko kaga mubahin ne amma mustaqaba to yana yin mai da kansa ya dinga irin waɗannan abubuwan ba don komai ba don tun kuɗe wa kansa waccan da'awar wa firaran min balwaha kuma yana ƙoƙarin guduwa daga bala'in zuciyarsa da take nema ta sashi a ciki la tasattura min al-khalqi a shi ba wai yana suturce kansa bane daga halitta daga ababen halitta ba wannan bane shi kawai kansa yake so ya sauke wa kansa irin wannan tunanin da yake ji a cikin tunaninsa لأن التستر منهم دومين قوكرن ستر cewa da ɓuya daga mutane ta'azimun lahum wannan kaman wani abu ne na girmamawa gare su idan su suke girmama mutum amma in shi ne yake jin wannan abubuwan a ransa to kaga shi yana yi ne kawai ba dan ya ɓuya daga mutane ba sai dan ya tunkuɗe wa kansa bala'in da zuciyarsa take so ta kai shi ya kuma ainihin wato gudu daga ainihin da'awa ko tunkuɗe da'awar da yake da ita a cikin zuciya wamin zalik yana dai daga cikin bid'a kenan kaga in kuka fahimci wannan karatun duka yana magana kenan dalabul khamul mutum Allah ta'ala ya masa wata wata baiwa ko ya masa wata daukaka ko ya masa kaza ko ya masa kaza to ya dinga kokarin badda sawo da ainihin wato kaskantar da kansa da zubar da wannan abun nan dan mutane su daina ganin wannan ta hanyar da take halattacciya ce a shari'a amma dai hanya ce wanda take ta kaskanci wannan shi ne aka ce akwai shi ne malai yake magana akan cewa wannan ba zai zama haramun ba wanda yake zama haramun shi ne mutumin da zai kokarin ɓoye irin wannan baiwar da ɗaukaka ta hanyar wani abu wanda yake haram kamar wata rana kawai ya biyo kan hanya kawai da sigari a hannu ba sha yake kawai a ganshi da sigari tana ta hayaki har ya kule dai ba a ganshi ya jona ta ba amma kawai ya rike ta hannu an bai wuta ko kuma kawai wata rana a ganshi da kwalbar giya kawai an ganshi da gudda a hannunsa kawai ba a ganshi yana tarbe ne ba kawai ya biyo hanya abin nan yana da guldarsa a hannun kawai kaga masu inuwa masu la'anta masu ganin kanya wannan ka wani yana a man gyaɗa ki da shi wani yana ta wallahi ba gaba bare bakin ba bare kanta ba ita ce a ciki yanzu ne yayi zafi an bayyana to shi ne a ƙarshe sai malam ya kasa mutane gida uku ya ce akwai mutane wajen ƙoƙarin su kawar da wani tunani su kai kansu zuwa ga wani tunani sukan bi wasu hanyoyi wajen ɓadda sawu daga idanun mutane ko su a karan kansu wa min zalika as-sama'u bil mutribat al muharramat wa yana daga cikin dai har wa yau wato bid'a as-sama'u bil mutribat wato sauraron abubuwa na nishadantarwa irin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe shine muqribat al-muharramat kuma abubuwan wanda suke na haramun inda jumhurul ulama a wajen mafi yawan malamai wa huwa bid'atun muharramatun 'ala al-ma'ruf wannan shi ma bid'a ce a bar haramta bisa ga abin da yake sananne a wajen malamai wa qala izzuddin izzuddin bin abdussalam ya faɗa fi qawaid ahkam cikin wani littafin sa qawaid ahkam yace wa lahum rutabun wai su sufaye shine wa lahum rutabun suna da wasu martabobi ya'ani ahlat tasawuf yana nufin ma'abota sufanci suna da wasu martabobi fis sama game da abin da ya shafi sauraro ko ji ahaduha ɗaya daga cikin su man tahduruhu al-ma'arif wa ahwaluha inda sama'il qur'an akwai wanda tahduruhu al-ma'arif sanin Allah da tuno da Allah madaukakin sarki yana halarto masa yana hararo shi inda sama'il qur'an lokacin da ya ji karatun qur'ani ko wucewa ya zo da ya ji kira alkur'ani to gaba ɗaya ba ba da kuita ba tunaninsa gaba ɗaya yana koma zuwa ga Allah subhanahu wa an fahimta wa haula'i sauraro kenan game da abin da ya shafi sauraro shi baya tunowa da Allah madaukakin sarki ma'arifa ta Allah madaukakin sarki ta zo masa sai yayi sauraro sauraron kuma na Qur'ani da ya ji Qur'ani tahadduruhul ma'arif wannan za ta zo masa to irin waɗannan a wannan rukunin wannan shine na farko wa haulai afdalu ahli sama wannan shine mafifici a cikin ma'abota sauraro wanda su sai sun ji sauraron wan sai sun ji sauraro ma'arifa take zo musu to wannan sauraron shi kuma na qur'ani yake ji ba ruwan shi kawai in ya ji qur'ani nutsuwa ta zo masa gaba ɗaya baya duniya kuma ya koma tunanin mahalicin sa subhanahu wataala ya koma ta dabburin abin da yake ji yana ta ganawa da Allah madaukakin sarki yana ta jin maganganun Allah الرتبة الثانية متاكي نبيو من تحضره المعارف والأحوال عند الوعظ والتذكير أقول شيء كما معرفة تنازو متى لوكacin da ya ji wa'azi ko tunatarwa da ya ji wani akan mumbari yana girgiza akan mumbari yana hudubar juma'a to gaba ɗaya shi ba tare da kuɗi ba gaba ɗaya sai an tuna masa an tuna an mai da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka tunaninsa haɗuwarsa da Allah ganawarsa da Allah kaza kaza kaza wannan zai ci gaba da yi wa hadha fi rutbati thaniya shi kaga ba wai iya qur'ani to in dai ji wa'azi ko ya ji tunatarwa to shi kuma ma'arifa za ta zo masa to wannan shine mai mataki na biyu ar-rutbatu thalitha mataki na uku man tahduruhu al-ma'arif wal ahwal inda sama'il hida wan nashid akwai wanda shi kuma sai in ya ji yan wake wake a karanta qur'ani shi ba lalle ma'arifa ta zo masa ba ai wa'azi ko ko tunatarwa ba zai ji ma'arifar ba amma da ya ji wasu 'yan anashi da haka wasu 'yan baitoci suna tashi ana wasu 'yan waƙe-waƙe haka shi ne alhida wannan shida an fahimta to shi kuma a nan shi shi kuma a nan da ya ji wani abu na nau'in abin da ya shafi karin waƙa ya ji nau'in baitoci to a nan shi kuma ma'arifa ɗinsa abin da ya shafi sauraro shi in kaga ya ma'arifa ta zo masa ya tuno da Allah ya abin nan ɗin Allah maɗaukacin sarki to sai idan ya ji al'anashi waƙe-waƙe baitoci ire-iren waɗanda fa hadha fi rutbati thalitha wannan Izzuddin bin Abdulsalam yace yana cikin mataki na uku lirtiyahin nufus wal tidabiha بسماء المتزن من النشيد والأشعار domin shi lirtiyahin nufus yana samun hutun zuciya da nishadin zuciyarsa an fahimta eh wato walti zabiha da jin daɗin zuciya yana jin kwanciyar rai yana jin daɗi a ransa in wato li sama'il muttazin duk lokacin da ya ji ainihin wato al muttazini min al nashid wato aunanniyar waka waka da take tana da kafiya a ajiye tana karewa da wani harafi ta tashi da kaza tana irin wannan shine al-muttazin aunanniya min an-nashid wal ash'ar na nashida wato kasida kenan wal ash'ar da wake wake an fahimta kamar yadda za ga wani yana samun kwanciyar hankali ne ta tunanin al'amura su ta faɗo masa yana jin jinji ko akwai wanda za ga ko wanki yake akwai na wanki wani ya ce mun akwai music ko wanki in gaye ya kai gaye ba zai gaji ba in yana jin wannan music din akwai music ne na wanki sai ya wanki mai yawa ba tare da ya farga da ya yi wanki akwai na kwanciya bacci kawai dan rage sautin wani irin shi kuma na bacci ne lokacin akwai kuma wanda yake shi kuma na takaici duk lokacin da ake aka shiga cikin damuwa da bakin ciki shi ba qur'ani zai saurara ba akwai wani music in ya zo ya sa irin wannan ya kwanta kawai yana kallon sama ana yi ana yi kawai ya ya ya wasa ya daina jin komai an fahimta to su ma akwai wanda shi ma yana jin kasidu za ka duk abin da za a yi za ka ji ƙur'ani za ka ji shi sa wani za ka ga wannan ƙasidun ya cika su a waya su yi kitiji baya gajiya kuma yana jin nishaɗi in akan abin hawa yake yana jin nishaɗi yana ji wanda kuma wani za ka ga shi karatun alƙur'ani shi kuma nan yake samun nutsuwa da kwanciyar hankali mai ji daɗi ko yana cikin wata damuwa da ya ji ƙira'a alƙur'ani sai ya hankalin shi ya kwanta wani shi kuma wa'azi zai kunna da ya ji al'amura sun rikice zuciya ta yi kunci ko sai kunna wa'azin wani malami wanda yake saurara da an ya dan zuwa azin na awa daya awa biyu sai ji da abubuwa su warware masa wani shi kuma zai sa wasu yan waƙe waƙe haka ko na larabawa ko namu na hausawa ya sa yan anashid haka yan kasidu ko abin nan ko kuma in yana ji yana ji yanzu nan ga ma sai ji kai ga wata tsuma tana kama shi yana jin wani shauki a cikin zuciyarsa da kuma abin nan an fahimta akwai wanda shi kuma yake wani wafi hada na kasun min jihatin gaskiya a cikin mutum ya zama baya tuna Allah ma'arifa ba ta zo masa sai ya ji waƙe-waƙe da kasidu to a cikin irin wannan akwai tawaya min jihatin ta wata fuska ma fihi min haddin nafsi an fahimta yake cewa akwai tawaya ta wata fuska ga wanda yake shi ma'arifa ba ta zo masa a awa ɗaya ke nan daidai bari mu tsaya a a wannan din insha Allah sai yake cewa wa fi hadha naqasun min jihatin a cikin irin wannan akwai tawaya min jihatin ta wata fuska ma fihi min hazzin nafsi ko da yake a cikin sa akwai wani abu na rabo da zuciyarsa take samu na kwanciyar hankali wanda wannan yana tuna mata abubuwa amma dai duk da haka akwai tawaya a ce ba za ka tuna Allah ba ba za ka tuna haduwarka da Allah ba sai ka ji wata waka an fahimta ko dai ta kasida ce mutum ya ji ko wani wasu anashid ne mutum ya saurara amma dai a cikin hakan akwai tawaya ya zama ma'arifa ba ta zuwa mutum sai ya yi sauraron irin wannan ina fata an gane to insha Allah sai mu tashi a rutubatul rabi'a abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana a kullu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah
أشهد
wasallam